بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر Ashirin da biyar ga watan Shawwal shekarar hijira ta dubu da da arba'in biyar, daidai da lissafin hudu ga watan Mayu shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin hudu, wannan shine darasi na sittin da shida, cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi Malam ibn Abi Asim ya rasu ne hijira da shekara biyu da shekara tamanin da bakwai. wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai wanda suke matsayin madogara wajen zaƙulo aƙida ta musulman farko wato annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da sauran wanda suka bi shi da kyautatawa Allah ya saka mishi da alkhairi a darasin da ya gabata mun kwana inda mali yake mana magana game da abin da ya shafi maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da kafiran nan da aka zuba a cikin rijiyar nan ta badar wato cikin babuka cikon zance game da tabbatar da azabar kabari to wani abu da ya kamata mu ambata a cikin cikon wannan zance shine wannan mas'ala za mu ga cewa aisha ta yi inkari game da cewa mutanen da ke cikin kaburbara suna jin magana idan an yi musu saboda abin da ta yi riko da shi na dalilai wannan mas'alar malamai suna magana a kanta mas'alan sama'ul mauta li kalamil ahya masu kwance cikin kabari shin suna jin maganar mamata ko ba sa na raye ko ba sa ji tana daga cikin masail wanda suke reshe ne a cikin aqida wato ba ta daga cikin masail usul sai aka ga akwai bambancin ra'ayi da fahimta tsakankanin malamai game da ita kamar mas'alar wato shin annabi ya ga Allah a duniya ko bai gan shi ba irin ta ce wasu ma sahabbai tun cikin sahabbai wasu na ganin a wasu na ganin a'a to haka wannan mas'alar ma akwai mazhabobi akalla guda biyu game da ita idan ka koma littafin ar-ruh na ibn al-qayyim za ga ya kawo maganar mustafidan ya faɗi kuma ko waɗanne ga mazhabinsu ga kuma ainihin dalilansu abinda nake son takaita mana shine mu gane jumhurin malamai dai jumhurin malaman musulunci suna tafiya zuwa ga korewa cewa mamata ba sa jin abin da na raye suke faɗa ko da ka je ka tsaya a gaban kabari ka yi magana da na kabarin to bai jin abin da kake faɗi wannan shine ra'ayin ita kanta Aisha radiyallahu anha da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abihi da Ibn Mas'udin da wasunsu cikin sahabbai sannan kuma shine maganar malaman fiqhu a mazhabobi daban-daban kamar ibnu abidin da ibnu al-hummam da al-maziri waɗannan duka a cikin malikiya hakanan al-baji shi ma ba maliki ne hakanan iyab al-qadi ya waɗannan malikiya na maghrib kenan dukannin su hakanan ka kuma mazhabin al-imam abu ibn hanbal wanda tace magana abu ya ala al-imam abu ya ala haka a wannan zamanin ash-shaykh al-albani malam muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi littafi yayi musamman al'ayatul bayyinat fi adani sama'il amwat juz'i ne haka na na na na malam albani Muhammad Nasiruddin sannan kuma akwai maganganu da ya a wurare daban-daban cikin littattafansa kamar cikin ahkamul janaiz kamar cikin silsilar sahiha yakan yi kamar da ya saba ta'aliqat in kana bibiya zaka ga irin su haka nan a wannan zamanin baya ga shi wani tace fatawar Ibn Baz tace fatawar Uthaymeen tace fatawar allajnatu da'ima da makamantansu akwai su malaman tafsiri wanda su ma a tafsirin waɗannan ayoyi da ire-iren su kaman al-alusi al-alusi ya tafi ga haka haka nan ibnu tin haka nan hanafiya al-imam tahawi duk waɗannan mazhabun su kenan nafiyu na na as-sama da ko malaman da suka zo da wani zance wanda ba wannan ba shine cewa al-amwat yasma'una la yasma'una fil jumla walakin yasma'una fi ba'd al halat fil jumla ba sa ji amma akwai wasu istisna'at suna ji a wasu lokuta kamar lokacin da wato aka kai su makabarta in an juya za a tafi suna jin ƙaran takalma kamar sada Allah ya so ya jishe su wani abu yana iya jishe su da makamantansu to wannan shine abin da ibnu qayyim ya karkata zuwa gare shi shi a cikin ar-ruh haka nan zaka ga malam Umar al-Ashkar a cikin tafin shi al-qiyamatu sughra shi ma ya karkata zuwa ga wannan zancen haka a cikin Hanafiya ibnu Abil Izil hanafi a cikin sharh tahawiyya Shekul Islam Ibn Taimiyya yana da wani zance mai amfani kwarai da ya bayyana wujiha na kowaɗanne idan ka koma cikin majmul fatawa a cikin mujalladinta na biyar daga shafi na ɗari uku da da sittin shida. Hakanan cikin littafin Fathul Bari na Ibn Hajirin a cikin mujalladinsa na uku daga shafi na ɗari uku da ɗaya, duk sun yi waɗannan maganganun. Saboda haka mas'ala ce khilafiya ta wannan fuskar. amma dai jumhurin magana malamai shine abinda aka tabbatar cewa ba sa ji matattu ba sa ji sannan aka yi tawilin cewa wanda suka inda aka ce sun ji din ya faru ne saboda an dawo da rai daidai sanda aka dawo da rai to a lokacin ne yake jin karan takalma su ma haka ahlu qalibi badr lokacin da annabi ke magana da su Allah ya dawo musu da ransu ne dan ya kara musu azaba saboda ai shi rai shi ke ba da kaman shi ne injin da ke kunna duka gaɓoɓi ido da hanci da kunne da baki da harshe da duk abin da suke da shi na wato function idan babu rai function ɗin ya tafi tare da ran to da zaran an dawo da ran sai function ɗin ya dawo kamar yadda hatta zafi pain yana tare da rai shi yasa gawa ba ta jin zafin abin da za a yi mata ba ta san me ake mata ba saboda an cire ran to amma da zaran an dawo da ran sai sai ci gaba da jin wannan abin nan din saboda shi yasa a azabar kabari za a yi ta ne ga waɗanda za a yi musu bayan an dawo musu da rai ni'imar kabari ita ma za a yi ma waɗanda za a yi musu ne bayan an dawo musu da rai ko da dawowar ran ba irin yanayin na duniya ba ne domin idan za a azabtar da gawace ita kaɗai ba ta ji azabar ba wallahu alam wannan dai kai dai kai fatan ka cika da imani kawai shi ne asali wannan kulafuci ne irin na malamai da zurfafawa wajen tattaunawa mun ambata ne kawai don ya zama mun samu wani ɗan abin nan makamashi game da matsala wanda yake so kuma sai je bul tafan malam ya ce babul imani bil ba'af babun da ke bayani akan imani tashin alkiyama wanda shine gaba ta uku cikin muhimman gaɓoɓi na salusul iman akwai triangle wanda ke dauke da gabobin imani guda uku shine al-imanu billah sannan sai al-imanu bir risalati wan nubuwa sannan sai kuma al-imanu bil ba'th bil qiyamati wal ba'th duk wani abu da ya shafi tauhidi to yana kewayawa ne reshe ne ga waɗannan asalin guda uku asali na farko kai imani cewa Allah shine mahalicci kuma shine abun bauta kuma yana da sunaye da siffofi nashi wanda yake banta da su shine al-imanu billahi kenan na biyu kuma kai imani da cewa Allah ubangiji ya aiko da annabawa da manzanni sun kawo sako game da tauhidin sa abautata masa shine al-imanu bin nubuwat abu na uku kuma shine kai imani da cewa wannan duniyar wata rana Allah zai na daidaita gabaki daya ya tashe ta ya wargaza ta an gama ta kenan gabaki daya Allah kuma ya tada dukkanin matattu ya tsayi da su don hisabi da sakamako da makoma. Yanzu zai shiga mana wannan gaba ta uku, ita ce magana akan al'imanu bilba'afi, wa fihi akhbaru kad zakarnaha fi mawdi'iha yace akwai hadisai da yawa da suka shafi imani tashin alkiyama an ambace su a wasu wurare. Qala da sana Zakariya ibn Yahya ibn Hammawiya قال حدثنا شريك ام منصور شريك ابن عبد الله daga mansur yake cewa sai malam bai kawo hadisin wato yana ishara zuwa ga hadisin cewa ya ambace shi yana can alamba hadisi na 135 kuma shine dai dai ƙara maimaita shi anan alamba ta gaba shine hadisin la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in وحدثنا أبو موسى محمد ابن المسنى كنا قال حدثنا غندر محمد ابن جعفر كنا عن شعبة الإمام شوبة ابن الحجاج عن منصور الربيعي بن حراش ربيع بن حراش ون ولي ونا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكيتي لا يؤمن عبد با ون باوا da zai sami imani hatta yu'mina bi arba'in sai ya imani da abubuwa guda hudu shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya imani da cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ba'athani Allahu bil haqq Allah ya aiko ni da gaskiya wa yu'mina bil ba'th ba'da al maut kuma yayi imani da cewa akwai tashin alkiyama bayan mutuwa in an mutu ba an gama ba kenan ba daga duniya sai kaduna ba ba yadda wasu suke faɗa ba in yin illa hayatu da duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bi zalika min ilm a ba haka bane yadda abin yake shine akwai tashi ita mutuwa wani zango ne na canza rayuwa daga duniya zuwa barzahu wanda shine madakata kafin a sake haduwa a je lahira bambancin duniya da lahira ita duniya Allah ya sanya ta ne kifatan wato wasu su zo su maye wasu wasu su zo su maye wasu ta haka za a yi ta wannan maye din ahaya'an wa amwata to ita lahira kuma Allah ya tsara ta duka rana guda za a yi komai a gama saboda haka sai an gama taruwa a wannan wato waiting point din shine barzahu sai Allah ya gama tara mutane gaba daya sannan zai tashi kowa jama'anakum wal awwalina da na farko da na ƙarshe sai an tara duka da a ce irin na duniya ne ce to kowa ya tafi lahira ya je a mai abin da zai yi ya wuce wani ma ya zo ya wuce to ba haka bane ta lahira sai an tara kowa da kowa kaga bambanci suke shi sa to sai Allah ya kawo mutuwa da dakatawa bayan mutuwa a kabari dan jiran waccan rana ita ce ranar alkiyama din wato sai yake cewa wa yu'mina bil qadr kuma sai bawa yayi imani da kaddara ita ce wato cewa komai da ka gani haka Allah ya tsara shi haka Allah ya zartar da shi Allah ya tsara ya zartar ya rubuta ya sa mala'iku sun kwafe a cikin littattafansu ya kuma ba bawa iradar dama ya aikata wa da salam wannan shi ma ya wuce a can baya lamba ta 136 وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي ابو خداش كنا البصري يعني daga cikin rijal al-bukhari wa abu daud wa ibn majah قال حدثنا هشام wato addastuwai kenan an muhammad ibn sirin daga malam muhammad ibn sirin rahmatullahi alaihi an ibn dailami daga abin nan abdullahi ibn dailami قال yace kunna thalathu ثلاثة كنا ثلاثة ثلاثة نخدم معاذ بن جبل من كسانشي مو uku muna hidima wa malamin mu malam Mu'az dan Jabal falamma hadara lokacin da yazo kulkulna da sai muka ce mishi wato wato yana gargaran mutuwa kenan yarhamukallah innama sahibnaka wanqata'ana ilayka wattaba'naka limithli hadha al-yawm Allah shiga fata malam mu da kake gani mun zauna da kai ne mun bar komai mun biye maka mun zauna karkashin ka ne muna bin ka saboda kafa saboda irin wannan rana fa hadithna bi hadisin samitahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mana wani hadisi da kaji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama qala na'am yace zan gaya muku wa ma sa'atul kadhibi hadhihi kuma dama wannan ba lokacin ƙarya bane ba yana nufin da yana ƙarya ba yana nufin yanzu wani lokaci ne da koda kana ƙarya to a gargara bai halasta kai ba samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzo Allah yana cewa man mata wa huwa yuqin bi thalathin duk wanda ya mutu alhalin yayi imani da abu uku annallaha haqqun Allah gaskiya ne wa anna sa'ata qa'ima kuma tashin alkiyama za ta tsayu wa annan laha ya ba'asu man fil qubur kuma Allah ya tashi mutanen da ke cikin kaburbura qala ibn sirina ibn sirina yace fa ana nasitu imma qala na manta shin cewa yayi sakamakon wannan magana da khalal janna wa in ma qala koko cewa yi najaminan nari cewa yi man mata wa huwa yuqinu bi salasin kaza kaza kaza da khalal janna ko man mata wa yuqinu bi salasin kaza kaza kaza najaminan nari yace na manta wanne ya fada amma duka biyun ma'anar su guda ne shiga aljanna shine tsira daga wuta tsira daga wuta shine shiga aljanna Allah ka tsiratar da mu wannan hadisi ne sahihi wa haddathana hisham ibn ammar qala haddathana sadaqah ibn khalid hisham ibn ammar ibn nasr ad-dimashqi babban malamin qur'ani din nan yana ya rasu a shekara ta 245 yace shi kuma daga sadaqah ibn khalid sadaqa ibn khalid abu abul abbas al-qurashi maula ummul banin wata mata wadda take diya ga Abu Sufyana ummul banin bintu Abi Sufyan ita ce uwar ɗakin sa wannan wannan malami Bukhari da Abu Dawud da da Nasa'i ibn Majah sun fitar da hadisin shi shi kuma yace haddathana ibn Jabir wato Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir an Umair al-Hani Umair al-Hani al-Ansi ad-Darani da gaskiyar jalul jama'a an Junada ibn Abi Muawiya addausi kenan min kibari tabi'in wasu ma suna cewa sahabi ne dan garin su Abu Hurairah ne an Ubadah ibn Samiti daga malam Ubadah dan Samit Allah ya kara masa yadda anin Nabi sallallahu alaihi wasallama daga maiki ya da masa Allah tabbata gare shi kala yace man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wanda da ya shaida cewa babu sarki abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yashe da kuma cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah wa anna isa abdullahi wa kalimatu kuma annabi isa bawan Allah ne shi ma kuma kalmar Allah ce alqaha ila maryam kamar da Allah yake cewa innamal masihu ibnu maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu Allah ya ce fa'aminu billahi wa rasulihi wala ta ƙulu salasa karku ce uku Allah ya ce in tahu ina jan kunnanku khairan laku kamar da ke cikin nisa to kaga Allah da kanshi ya ce isa bawan Allah ne kuma kalma Allah ne wanda ya wurga wa maryama ita wato cewa da aka yi kunfa ya kunu sai ya zama wa annal jannata haqqun kuma mutum ya gazgata cewa aljanna gaskiya ce wa annan nara haƙƙun mauta gaskiya ce wa annan ba'asa haƙƙun kuma tashin alkiyama gaskiya ne wanda duk haka adkhalahun naru adkhalahun lahu min ayyi abwabil jannati sha'a Allah zai shigar da shi kofa aljanna inda ya so wannan hadisi ne sahihi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi haka na Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa haka nan Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Laila haka nan Abu Awana da ibn manda duk sarwaito shi wa haddathana ibn numair wato mamar ibn abdullah ibn numair qala haddathana abi abdullah ibn numair din kenan an al-a'mash daga malam sulaiman ibn himiran al-a'mash an abi duha sunan abu duha muhammad ibn subayhin za tana mun kanta da shi a baya muhammad ibn subayhin al-hamadani al-kufi daga cikin rijalul jama'a an masruq masruq ibn al-ajda dalibin aisha ne an khabbab daga malan khabbabu dan arat sahabin nan cikin shahidai qala yace kana li alal asi ibnu wa'il as-suham as-sahmi haqqun na kasance ina da wani bashi da nake bin as ibnu wa'il wani as ibnu wa'il gagarumin kafiri ne cikin manyan kafiran makka shine baban amru dan as to as ibnu wa'il din nan yana daga cikin rukunnan kafirci a makka wanda ba su imani ba fa'ataituhu sai na je gare shi wurin neman haƙƙina a taƙazahu ce ranka ya ɗina zo an shi bashin da nake bin ka thumma zakaral haditha malam ibn abi asim yace sai ya ambaci hadisin cikakken hadisin yana cikin sayan muslim cikin kitabu sifatil munafiqin haka na imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi haka nan bukhari ma ya fitar da shi ta wata fuska a cikin kitabu tafsirin sayyid bukhari abinda hadisin yake cewa ga yanan ya faɗa a ƙasa khababu yake cewa kuntu qayyinan fil jahiliya na kasance ina yin wato abin nan aikin kira ko a zamanin jahiliya wa kana li alal as ibn wa'il daynun al as ibn wa'il na mishi kira wataƙila makamai ko na mai kujeru ko na mishi siddin doki ko abubuwan da suke sawa doki a kofato abubuwa iri daban-daban makera suke a da to sai ina bin shi bashi ya ce sai na zo fa'ataituhu a taƙazahu to a farkon musulunci lokacin suna jin haushin sahabbai kafaran nan suna jin haushi ba ɗan ƙanƙani ba sai na zo neman bashi sai wancan haushin da yake ji na musulunci sai ya galaba a kan shi ƙala la'uɗi ka ya ce ba za a bayar ba hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kana son kuɗinka sai dai ka yarda ka ji arni fa qultu sai ni ko na ce mishi la akfuru hatta yumituka Allah thumma yumituka yumitaka Allah thumma tub'ath ba zan kafirta ba wallahi har sai Allah ya kashe ka an sake raya ka wato ko ka mutu ko kai rai wala ba zan kafirta ba qala sai ya ce da'ani hatta amuta wa ub'ath to shikenan cikin izge ce to shikenan ka bari in na mutu na aka tashe ni fasa'uta malan wa waladan in na tashi ma zan tashi da arzikina da dukiyata da ƴaƴana fa uqadi ka sai in biya ka ka bari sai next rayuwa tunda kace ga iman da wata rayuwa a can din ma zaka tarar da ni a matsayin sada ne cikin manya ga kuma cikin talakawa shine Allah ya saukar da fanadar Allah ya saukar da afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada Allah ya ce shin baka ga wanda ya kafirce mu ayoyinmu kuma yake cewa wayan an je lahira ma za a ƙara bashi kuɗaɗe a bashi ƴaƴa zai zama babban mutum mai kuɗi da ƴaƴa wanda ya isa ya faɗa a ji wanda ya fi ƙarfin talakawa ya fi ƙarfin shari'a Allah ya ce attala al-ghaiba shin ya leƙa ya ga abin da zai faru alkiyama ne amittakhadha inda rahmani ahada ko ku akwai alkawari tsakanin shi da Allah game da wannan to abinda zaka kalla muhallin shahid anan shi kaga ai Allah bai yi makafirin inkarin cewa za zai mutu kuma za a tashi shi ba ya da to wannan magana wannan bangaren gaskiya ne kenan mutuwa da tashi amma inda ya azabin shi kafirin shine da ya hukunta cewa shi in an tashi zai sake tashi cikin wadatarsa da gatarsa to wannan shine bai da garanti akai sai yayi imani da haka Allah ya ce shin ya je ya ga gaibu ne ya ga abin da ke lahira ne ko ko ya da wani alƙawari ne daga Allah cewa haka za a yi wa mayan bagilin rahamani an yi takila walada kaga abin da aka tabbatar shine cewa akwai samuwar tashin alkiyama bayan mutuwa kafirin ya faɗa cikin izgiri amma Allah bai mayan masa da wannan ma'anar ba so tabbatacciya ce sai aka mayan masa da amsa akan abin da yayi wa kansa na shaci fadi cewa shi alkiyama ma ma'azurci ne kuma mai gata wannan ne bai da garanti akai sai ya imani kuma bai imani ba don haka bai da shi Allah sa mun gano waju jilala din malai sake cewa wa haddasa Muhammad ibn Auf Muhammad ibn Auf ibn Sufyan al-Himsi daga cikin malaman al-Imam Abu Dawud ne wannan an Amr ibn Hisham al-Huddani daga Amr dan Hisham qala asabtu fi kitabi Attab ibn Bashir na samu wijada kenan a cikin littafin Attab ibn Bashir Abu Salim al-Jazari maula bani Umayya shi ma da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i an Ishaq ibn Rashid ar-Raqi Ishaq ibn Rashid dan uwan Nu'man ibn Rashid ne wani malamin hadisi an Zuhri daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Zuhri babban malami an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Salama wani riwayan tabi'i daga tabi'i daga tabi an Abi Hurairata daga Sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda an Abi Salama wa Abi Salama okay ya hada su ne kenan ko Abu Salama dan Abdurrahman tabi'i daga tabi'ai guda biyu a ƙaramin tabi'i zuhuri daga manyan tabi'ai guda biyu su ne abu sayid dan musayyab da kuma abu salama ta dan abdurrahman jazakumullahu khairan sai na wurare yake cewa an nabi sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki da mishi Allah tabbata a gare shi annabi yace kullu ibn adama ta'kuluhu al-ard dukkanin jikin dan adam ƙasa za ta cinye shi in an sa shi a cikin kabari bayan wani lokaci zai narke gaba ɗaya Allah ya yi wa ƙasa wata wata tsaka wani wani iko na ta sake mai da shi ƙasa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra aka in aka rufe kabari mutum a kabari al'aslu shine ƙasa ta cinye shi amma ana samun istisna'at Allah yakan hana wasu jukkuna daga cin ƙasa misali jukkunan annabawa kamar yadda hadisi ya bayyana sannan jukkunan wasu bayi na Allah ko dai salihai ko kuma don wata manufa ko don wata izina ba dole ne sai salihi ba an samu kabarbara ma na kafirai ma da irin haka Allah yana iya wannan ikon a cikin ganin damarsa ina fata mun gane wannan to duk ɗan adam ƙasa na cinye jikinsa, illa ajiban zanabi, in ban da tsolan ƙashin, tsolan ƙashin a gadon baya, shi ne tailbone ko? Don Allah mai sunan ƙashin nan da Hausa. Mun kanta hadisan nan kwanaki ma muka rasa yadda zamu da shi. Ni da abin da na sani da tambayan da na yi shi ne shi ne ƙarshen daidai a ƙashin wannan, mai sunan shi wannan ƙashin gadon bayan nan eh gindigiri da fullanci kenan malam to kai malam daga yola kai ka ga mana hausa fi sabilillahi gagara gagara kure to gindigiri a hausa yola gagara kure zazzaganci kenan ingilishi telbon idan ka idan ka je ka kalli surar ƙashin fiƙar ɗin nan ƙashin mai sunan shi da hausa ƙashin baya ba wani suna ɓalai su ba kuwa fassara ne da hausa kaga su uk suna wannan ƙoƙarin fassara kalomin kimiyya zuwa hausa ba laka ba laka abin da ke cikin ƙashin ƙashin da ke jejjere ke jejjere a jikin gadon bayan mutum kamar 'ya'yan carbi ɗin nan shi ne ƙashin baya ko to can ƙarshen shi inda ya haɗu da pelvic ya haɗu da ƙashin kwankwaso akwai wani socket wanda yake shiga ciki wanda in ka tsuguna ko ka zauna ko za ka yi tsuguno shi ne yake mammotsawa kuma in mutum ya samu haɗari yana iya ya kwaɓe to shi ne ake ce wannan ƙashin wani ƙashi ne haka kamar kamar noti da kuma wasu kunnuwa haka ko kamar kamar wasu 'yan ƙahonni shi ne shi ne ƙashin da bai narkewa duk cin da ƙasa za ta yi mutum za ta ba wannan cikin izinin Allah ba dole an tona kabarin a ganshi ba amma dai yana nan to kuma daga shi ne annabi ya ce minhu yambutu daga nan za a sake ƙera mutum wa yursilullahu ma alhayati ran da Allah ya ga dama idan aka busa ƙaho na biyu kamar yadda muka karanta wani hadisi a baya za a yi wani mamakon ruwa duk duniyar nan wani ruwa idan ya zuba zai dinga saɗaɗawa cikin kaburburan mutane da dinda suke kwance sai ya je sai ya fertilizing wannan kashin zai je ya jika wannan kashi fayan butu na fihi nabatal khadar ko khudar afwan sai sai sai mutane nan da nan su tsiro jikinsu ya tsira kamar yadda kayan gwari ke tsirowa in aka yafa abin nan attarugu ko tattasai ko alayyahu ko latas ko kabeji gobar safa kan ba ga sun tsoro lokaci kankani ko to haka nan da nan mutane za su tsoro ba tare da bata lokaci ba hatta idza ukhrijat al-ajsad sai kuma jikin ya fito duka arsalallahu al-arwaha to daga can ma'ajiya ta rayuka ma'ajiya ce guda biyu akwai take illiyun a can sama ta rayukan mutanen kirki ko yau take cikin asfalis safilin to sai a bude su a basu umarni a ce kowane rai ya koma jikin jikinsa shikenan arsalallahu arwaha wa kana kullu ruhin asra'a ila sahibi min at-taraf sai zama kowane rai gaggawa da saurin da zai zo ya hade da jikinsa ya fi gaggawa ƙibta ido wato kafin ka ƙibta ido Allah ya aikata wannan abu kaman ƙibtawa da bismillah da bahaushe ke cewa sun ma yin fi suri sannan sai a yi busar ƙaho Allah ya ce fa'izahun ƙiyamun yanzuru sai mutane su miƙe suna kallon junansu suna gane junansu ya ta'arafu na bainahum illa bistum illa ashara sai suna gane junansu wannan ai malam wane ne wannan alhaji wane ne wannan tsohon gwamnan jihar kaduna ne a wannan ai wane ne ko wannan babana ne wannan ɗana ne wannan makwabcina ne ya ta'arafu na bainahum kaman ɗazu kai a kwanta bacci aka tashi ai bai yiwa a tashi a kwanta bacci a tashi ka zo masallaci kuma ka ce wallahi duk baka gane mutanen angon ba waɗanda ka sani ne jiya dai su ne dai masallacin ne limamin ne duk wurin ka gane shi in gari ya waye ka ce ban gane inda nake ba sai a nemi masu rukuya ko a tafi da kai sakati ce wani kuma ya samu gamu da cikin dare samu ya kama shi ko to haka a lahira mafai za hun kiyamun yanzuru wajibi ne musulmi ya dinga tuna wannan ko da yaushe shi imani da lahira yana daga cikin abin da ake so ka dinga tunawa ko da yaushe dan zai ja maka linzami akan abubuwa da dama na biyewa duniya zaka takaita buri zaka gujewa sabo za kuma ka yawaita bauta Allah da neman gafara Allah duk sanda aka kira sallah ka tuna kai wannan sallah fa wata gida tace ta karshe to barin tashin je ni dan na game da Allah salan alan duk sanda aka wani sabon Allah an ka tuna in na mutu yanzu fa sai ka ce bari in bari wani buri na duniya mai tsanani wanda ya yi yawa to da ka tuna lahira sai kaga ka taƙaitu haka nan zai hana ka hassada ya hana ka ƙyashi da duk wani mummunan hali in kana tuna lahira za ka bashi idan ko ka biye wa duniya ka daina tuna lahira to babu abin da ba za ka aikata ba Allah ya kyauta a wannan wannan hadisi ne Hassan saboda Attab ibn Bashirin saduqun ne ta fuskar isnadi kenan amma hadisi yana cikin Bukhari da Muslim babu ma zikira babun fi zikiri mufariqil jama'a babun da ke bayani akan hukuncin wanda ya rabu da musulmi wanda ya tsane ya bar musulmi ya koma gifi qala dasana wahab ibn baqiya qala dasana khalid ibn abdullah am mutarrif an abil jahmi abul jahm sunan shi suleiman ibn al jahm an khalid ibn wuhban khalid ibn wuhban ana cewa wuhban ana cewa kuma wahban da fata ko da damma majhuli ne wannan ba a san shi ba saboda haka wannan isnadi ne mai rauni da yake hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da sauran malamai ana bi zarin daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zarin al-Ghifari kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace man faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khalaqa khala'a ribqatal islami min unqi wanda duk ya fita daga cikin jama'ar musulmi koda wato gwargwadon ɗani guda to wannan ya cire igiyar musulunci da ke wuyansa a wato ya fita daga abinda malamai suka fasara kamar da mubarak furi ke cewa ai kharaja an hududihi wa awamirihi wa nawahi ya fita daga dokokin musulunci ya ƙi bin umarnin musulunci ya ƙi hannuwa da abin da musulunci ya hana ba wai shi kenan ya zama kafiri ziryan ba aqidar khawarija sune masu kafirta duk wanda ya wani laifi wannan mummunan laifi ne ya maida mutum gaba cikin musulmi amma ba za a hukunta kafircin shi ba sai an bi ka'idoji sannan me ake nufi da barin jama'a tarkul jama'a ko faraqatul jama'a malamai suka ce abinda ake nufi shine bitarki sunna mutum ya bar tafarkin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wattiba'i sabilil bid'a ya kama tafarkin bid'a a cikin aqidarsa wa naz'i ta'ati an a'immatil islam ya cire hannunsa daga da'a ga shugabannin musulunci yace shi ba wanda ya isa da shi shi baya bin kowa shi ba ba, ba mai bi bane yanzu shi ma ya zama hukuma mai zaman kanta a cikin musulmi to wannan shine barin ainihin wato bin jama'ar musulmi da gwargwadon yadda mutum ya fice da gwargwadon girman laifinsa da gwargwadon yadda mutum ya aikata ficewar a aikace gwargwadon bala'in zai jawo kanshi hakanan a a a shekul allama ibn baz an mai tambaya game da wannan hadisin yake cewa ita wannan mufaraka takunu bil qawli wa takunu bil amali wa takunu bil itiqadi akwai wanda zai rabu da al'ummar musulmi ta hanyar maganarsa ya faɗi magana wata ke hukunta cewa ya yi mufaraka da musulmai bida'arsa da tsarin rayuwarsa da maganganunsa sun raba da na musulmai akwai wanda zai zama da aiki ne aikace za ga yana aikin da ya saba wa aikin da musulmai suke akwai kuma wanda kudircewa ne a zuciyarsa ya kudirce wani ma ya kasa furtawa kamar yadda a yanzu akwai mutane da dama jama'a da suke barin musulunci amma ba sa iya furtawa wannan aqida ta atheism al-ilhad da ta yaɗu a cikin saha ta al'ummar musulunci shine yaran musulmai ƴaƴa da jikoki da ta taɓa kunnan musulmai a ƙasashen larabawa da ƙasashen mu na afirka saboda biye mu turawa da samun damar zuwa ƙasashen turawa don karatu ko aiki ko karanta binciken da suka yi ko sauraronsu ko kallon bidiyoyinsu ba tare da ko mutum yana da antidote yana da tiryak da zai kare shi ba sai je saurari magana wani mulhidi wani batacce shikenan sai fara shakka game da musulunci yana shakka yana kawo tambayoyi na kafirci kafin wani lokaci suka jaro ya bar sallah ya daina azumi ba ruwan shi da addini yana izgiri wa alqur'ani yana izgiri wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana questioning authority da authenticity na alqur'ani yana questioning annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ilhadin ya yawa a cikin yayin musulmi jama'a zaka gansu akwai su da yawa akan social media zaka ga suna maganganu na kafirci to wasu kuma suna nan a boye ba sa iya fada saboda kuma tsoron traditional communities din waɗanda ba sa iya tolerating wannan iskanci baka iya banzo idan ana cewa wannan Najeriya kasar yanci ko kasar demokradiya ka isa inda kana rayuwa a Zaria ko Kano ko Sokoto ko Maiduguri ko Mina cikin musulmai ziriyan wanda sun manta da sanda aka yi kafirci last a wannan ƙasa ka ce wai kai baka musulunci in kai inyamuri ne dama can za a baka inyamurancinka ko in kai wani shaidani ne dama ba musulmi ba ne ka ci gaba da kafircinka musulmi sun haƙura ka zama musu alaƙaƙai kafirin amana ko to amma wani ɗan musulmi ya ce wai ya fita daga musulunci ya kuma wannan kafircin babu wanda zai ƙyale shi jikinka zai gaya maka za ka fuskanci adawa ta tashin hankali in ma ba a kashe ka ba saboda haka to wannan adawa kuma ba kwa zai jure ta mutum dama abin da yake na ƙarya ne to abin da ya kamata kuma mu gane wannan ba yanci bane ba ci gaba bane ba falala bace bala'i ne fitina ne ba abin wai ka burge kowa bane abin a tausaya maka ne ba mu a maka hasada bane abin amma addu'a ne Allah ya shirye ka saboda tabewa ce iyakar tabewa mutum ya koma kafirci bayan yana musulunci kuma ya san musulunci gaskiya ne ya biya wasu shiboyi da wasu fitintunu ya kafirta Allah ka tsare mu daka yana iya zama ta hanyar magana ta hanyar aiki da hanyar kuduri zaka nasiha da nake wa kaina da sauran masu saurare shine mu kiyayi fadan magana ta saba abin da shari'a ta ce ka kiyayi aikata aikin kuma da ya saba wa abin da musulmi suke akai kuma ka kiyayi kudirce abin da ya saba wa kudirin da musulmi suke akai musulmai kuma na farko annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su zaka biye mawa akan maganarsu da kudurinsu da aikin suka zauna lafiya sannan kuma ka lazimci zama a cikin jama'ar musulmi wato duk abin da musulmi suke akai na addinin su kar ka zama dan tawari kace kai ba za ka yi ba kai ba ka san ayi haka matukar ba dalili ne ya bayyana akan cewa waɗannan musulmi akan kuskure suke ba ko musulmi ba su haɗuwa gaba ɗayansu akan kuskure kamar kai kare kake akan daidai kun ga irin wannan tashin tashin da mutum zai kawo wani ya kawo wani abu sabo wanda ba a sani a cikin addini bai ce kuma dole shi za a yi wannan shi ake nufi da warewa daga cikin musulmai wani ya fara iddayin cewa ai da hadisan ma da ake aiki da su ba su inganta ba ai littattafan ma musulunci ba akan daidai suke ba ai malaman musulunci na baya sun yi kuskure kaza da suka faɗa ba daidai bane duka waɗannan shafa halakacin ne da ba shafa halakacin akwai abin da ko ka gano shi in ka ji ya saba wa abin da musulman farko suke a kai to kai gum da bakin ka shi muka zaman lafiya haka ibn tamiya yake cewa babu wani abu na ilimi da wani zai zo ya gano game da addinin musulunci a ƙarshen duniya ya saba wa na farko musulman farko kuma ya zama shirya ba zai zama shirya ba idan shirya ce Allah ya fi datar da mutanen farko akan shirya fiye da na baya saboda haka zai zama sun san shi sai dai kai ka ƙara akan nasu kuma dama sahihin ilimi sahihi addini shine naqlun sahihun an naqalto shari'a da ingantaccen isnadi au bahathun muhaqqaqun ko kuma ya zama bincike ne na ilimi da aka tantance bisa hasken ilimin shari'a farko dinta wa ma siwa zalika fa abalatu duk abin da ya wannan ci wannan zaka kawai tarkace ne jama'a tarkace ne Allah ka tsare mu malam ya sake cewa wa fihi a cikin wannan babi magana akan wannan mas'ala an ibnu umar akwai hadisi abdullahi dan umar wanda yake an wuce shi a can baya a lamba hadisi na 91 wa abi huraira da lamba hadisi abu huraira shine lamba ta 90 ko wa abi dardai da riwaya abu dardai wanda take cikin mu'jamut tabarani al-kabir dake isnadin ta mai rauni ne saboda umar dan ruwaiba matruki ne wa abi wa haris al-ash'ari da hadisin haris al-ash'ari wanda ke cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da jami'ut tirmidhi da tayalisi a cikin musnadinsa da ibn hibbana wa Amr ibn Rabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin Amr ibn Rabi'a wanda shi ma Ahmad ya rutu shi da Abu Ya'la amma isnadin shi da'ifi ne wa dasana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala dasana Hafsun wa Abu Muawiya wa Waqi' an al-Amash an Abdullah ibn Murra Murra an Masruq an annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud kenan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah jinin wani musulmi wanda ke shaida cewa Allah ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to baya halasta a zubar da jinin sa a kashe shi ko a cutar da shi illa bi ihda salasin sai in ya zakke wa ɗayan abu uku as-sayyibu dhani wanda ya aure kuma aka kama shi yayi zina wan nafsu bin nafsi ko ran da ya kashe wani rai wat tariku lidinihi ko wanda ya ba addinin sa al-mufariqu lil jama'a wanda ya rabu da jama'an musulmi waɗannan su ne kaɗai ya halasta alƙali ya musu shari'a in ya tabbatar da laifinsu ya yanke musu hukuncin kisa wa da sana bin numairin kala da sana abi an al'amash an abdullahi bin murra an masurukin an abdullahi an nabi sallallahu alaihi sallama mithla irin wancan balai sake cewa wa da sana abu yahya muhammad ibn abdurrahim al-bazzaz kenan wannan malamin imamun nasa'i ne kala haddasana yunus ibn muhammad yunus ibn muhammad ibn muslim al-mu'addib ya daga cikin rijalul jama'a kala haddasana abu waqi' baban wakiu shine al-jarrah ibn malih ibn adi ar-ru'asi ya rasu 176 an al-qasim ibn al-walid abi abdurrahman al-kufi kenan an al-sha'bi amir ibn sharahil al-sha'bi an nu'man ibn bashir daga sahabi annu'man ibn bashir ibn sa'ad al-ansari ɗaya daga cikin sigarus sahaba ya rasu ko kuma kace an kashe shi a shekara ta 64 bayan hijira sahabi ne dan siyasa kuma a rigingimun siyasa aka kashe shi Allah ya gafarta mai ah shine yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama khataba faqala sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi huduba sai yace a aljama'atu rahmatun walfurƙatu azabun nabi sallallahu alaihi wasallam yace shi hadin kan musulmi haduwar musulmi guda wuri guda rahama ce walfurqatu rarrabuwan kan musulmi azaba ce wato za ta sha azaba duniya akai kamar da Allah yake cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tarhaba rihukum kar ku yi jayayya sai ku zama kun samu feluwa kuma karfin ku ya tafi ku zama ba ku da karfi kafirai su darkake ku shine azabar da ake ciki a yanzu a duniyar musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-furqatu azabun rabuwar kan musulmi azaba ne shi yasa kamar yadda ambata jama'a duk abin da kaga zaka yi ka raba kan musulmi ka kiyaye shi wannan musulmin koda iya masallacin ku ne koda iya dangin gidanku ne koda iya anguwarku ko ma'aikatarku ko islamiyyarku duk abin da zaka yi kai ka zama sanadiyar rabuwar kan musulmi wasu su ware su ce yanzu ba su da shugabancin wani ba ko sun bude islamiyyarsu daban ko sun bude masallacinsu daban ko sun ware kungiyar haɗin kan al'umman musulmi a wannan a wannan anguwar ko sun raba kungiyar MSS sun fito da tasu Sufi Forum kar ka sake ka zama sanadiyar da musulmi za su yi haka ba karamin bala'i za ka jawo kanka da sauran musulmi ba za ka zama ga sahabbai suke gudun wannan Abdullahi dan Umar lokacin da Muawiya ya zo yake sanar da cewa ya nada Yazidu a matsayin mai jiran gado ko da bai je gun mitin din ba ma hafsa tace ka je ga can ana mitin da yazo ya ji magana ran shi ya baci yace har na tsara a cikin raina zan tashi in ga mu auya magana ce ƙarya kake da kai da dan naka yaushe ma kuka musulunta an yi musulunci kuna ma kafirai yanzu kai ka isa ka ce wani shine shugaban musulmai gaba daya kai asuwa yace amma sai naga in na faɗi wannan magana daga nan wasu za su fara tafi su goyi bayana wasu su tsinuwa su goyi bayan shi shikenan sai a ƙara rabewa bayan musulmai sun fita daga wata matsala ta rabuwar ba da jimawa ba shikenan yace labarin duniya ya tafi akan cewa ni Abdullahi ni na ƙara raba kan musulmai bayan kansu ya haɗu to shi sa duk wani abu da za ka gani ko da kana da fatawa akai a cikin addini akan wani abu na mustahabbi ko wani abu wanda bai kai ya kawo ba ko wani abu wanda ake da sabani akai kar ka sake ka fito da shi da raba kan musulmai shi za al-Imam al-Qurtubi yake ba da labari a cikin tafsirin sa cewa ya bayan da ya magana akan qabdu yace amma na kasance idan na je wuri kaza ko gari kaza in zan musu sallah sakin hannu nake yace saboda na san ba su san karatun ba wani ce sakin hannu nake yace hai ba da labari yace na taba yin wani bakon wani malami yazo waje na yana sallah akwai wasu 'yan tauri masu gadin wani bakin mina 'yan bangare to a cikinsu su sun sani ya bani suka sani cewa shine 'yan shi'a ne kawai ke daga hannaye a wurare daban-daban idan ana a wurin intikalat in ana sallah iya karatun da suka sani kenan sai suka ga wannan bako a masallacin malamin anguwarsu yana sallah duk ya tashi kabbara dagawa da tafiya da dawowa yana daga hannaye kawai sai suka tare suka ce wannan dan shi'a ne yau ba zai ba masallacin nan da rai ba kawai suka mobilizing junan su kawai suka tare da makaman su kawai za su aikata mai al-imam al-qurtubi da fitowa daga gidan shi yace lafiya goje yace ai ya malam mun ga wani ne a cikin masallacin ka kawai za mu aikata mai yace dan Allah ku rufa mu asiri wallahi mutumin kirki ne ahlus sunna ne ba kona ne kunji kunji kunji ce to ya yake yin wannan abun aga zahirci irin da ake ana wani ya ce shi ne shugaban 'yan jihadi da an tara mutum a ce ya yi kursi in ya gama kuma ya tambayi wani usadu ya ce ya yi daidai shi ma bai sani ba wallahi yana na suke tausirin ƙurtubi ya ce da ƙyar na iya lallashinsu na ce ku je zan mushi magana ya ce yana idan da sallar nan ce mashi tashi matafi na kai shi masaukin da shi na ce ka kusa ka rasa ranka anan wajen wallahi kaji kaji kaji abin shi ko mutumin kawai dariya ya ce shi ada sun kashe shi ma da yayin shahada dan kuddin bala ne shi kuma to almuhim shine akwai abin da dan ka san shi na karatu ba dole sai ka faɗe shi a cikin wasu mutane ba wanda karatunsu da imaninsu bai kai su gane ba isa annabi ya ce wa Aisha kin ga nan ne Ka'aba amma mutanen ki ba su fahimci wannan karatun ba ya ga mu Mu'adh dan Jabal ya ce kowa zai shiga aljanna ya mutu da imani amma kanka faɗa ka bari sai nan gaba duk wannan yana koya mana kamar yadda bukhari yake cewa babu man khassa qauman bi ilmin duna qaumin ana iya kebance wasu mutane da wasu ilimomi banda wasu to wannan ya daga cikin sharrin social media a wannan zamanin shine shi ilimin da ake ba social media ya zama open open access ba kowane kare da doki yana iya ya kai ga karatun da matsayin shi bai kai ba ya san karatun to wani daga nan ya kwallon shi ta buga wani daga nan sai ya karyata wani daga nan ya ridda wani daga nan ya zama fitina a cikin al'umma almuhimmu dai shine ana so mutum ya zama yana da hankali da tunani wajen mu'amalantar masail na addini da kuma cewa dole sai ya yi su ko dole sai an yi yanzu a lan lokacin yin su bai ba saboda zai je garin aiwatar da wani abu mustahabi ya kawo barna a cikin musulmi gaba ɗaya to kuma dar'ul mafasid kullum muqaddamun ala jalbil masalih sannan al masalihul amma muqaddama ala al masalihil khassa shi zaga ake ta rikici da mutane a lokutan baya akan abin da bai kai rikici ba akan sallah da takalmi akan in za a addu'a makabarta za a yi gaba ɗaya ko ba za a yi ba akan shin gawa za a lullube ta da bargo ko ba za a lullube ba aina ne aka ce ba a yi gawa da wani bargo babu inda aka faɗi wannan misali mu ne kawai muka lissafa cewa bai kamata ba aka ta rigima babu inda aka faɗa a cikin karatu cewa bai halasta a sa wani abu a kan likafa ne a rufe gawa babu inda aka faɗi wannan ko ka taɓa jin shi babu amma da muka lissafa cewa haka ne kawai sai samari suka ce dole sai an yi haka aka yi ta rigima duk wanda bai kaya rigima ba da an suka ce sun lube ba musu kayan su shikenan ko a zo a dinga rigima da mutane akan wa zai ga gawa sallah wa zai waye ba zai yi ba ko a dinga rigima akan wani yace wallahi sai ya sallah a masallacin wasu da takalmin shi ko ba sa su sun ce ba za a yi ba ban musu masallacin su kuka je inda ake yi sannan sallar takalmi maslaha ce khassa kai gare ka wannan kuma a bar musulmai su sallah a natse maslaha ce amma tsaftar masallaci maslaha ce amma to don haka sai ka haƙura sai ka je ka tafi inda suka yadda a yi ka je kai ko kuma ka tsaya a waje sau ya kawo inda kake akan ƙasa sai kai sai a zauna lafiya amma duk waɗannan mutane ba su fahimce su ba a yi ta rigima a yi ta rigima unnecessarily to wannan rigima sai ta sha makance wasu da dama daga fahimta asalin addini kamar yadda muka gani a aikace ya kamata ya zama masu da'awa da masu karantarwa su zama suna da wannan setin su zama suna da wannan tunanin saboda mabda'i na haɗin kan al'umman musulmai mabda'i ne babba da ya kamata duk inda za ka samar da shi ka samar da shi shi sa aka ce a yi sallah a jam'i shi sa aka ce a yi azumi ga baki da rana ɗaya a yi sahur lokaci guda a yi buɗe baki lokaci guda a ɗauka aje lokaci guda a yi sallar idi lokaci guda duk ibadoji za ka ga musulunci ya kwadatar da a yi su tare al'umma su yi tare don a samu mabda'i na haɗin kai Allah ka tsayin abin da ya sai a hankali wani lokaci idan adifa ta ja mutane sai ka ba su uzuri su ma kuma akwai ƙarancin shekaru da ƙarancin mumarasa da sauransu ma za ga yau da gobe yau da gobe ana rage irin waɗannan a ɗumin ƙirji da hamasar wata gawa fa zaka ga har sai an zo da makamai fa ana da addina fa ya zama abin nan yakin yan tauri kenan wata gawa haka za a yi mata sallah a tsatsaye sai an rike wani ana yana jajircewa yana kai cizo ana wa gawa sallah mutuwa da aka ce alhini a ji tausayi a tuna lahira ka zo kuma kai an shaƙe ka wani na kai cizo wani na kai duka wani na kai barandami kuma ana sallar gawa Allah ya kyauta Allah ka gafarta mana zunubanmu saboda haka jama'a sayyidina ali alaihi salatu wassalam radiyallahu anhu yake cewa al-islamu thalathatun yace abu uku sune musulunci al-imanu as-salatu wal jama'atu asari ne daga sayyidina ali yace imani da tsayi da sallah da lazimtar jama'an musulmai haka na ibnu abdul bari ya kawo a cikin at-tamhid yake cewa khamsun kana alaiha sahabatu wattabi'una abubuwa guda biyar sune tafarkin rayuwar sahabbai da tabi'ai na farko yace luzumul jama'a lazimtar jama'ar musulmai na biyu ittiba'us sunan aiki da sunnoni na uku umaratul masajid raya masallatai da ibada da karantawa da zikiri da ambatan Allah da salloli na hudu yace tilawatul qur'an karatun alqur'ani na biyar aljihadu fi sabilillah yace jihadi dan daga kalmar Allah waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka san sahabbai akan su aka san su aka san aikin su akan waɗannan wana ganin saboda ƙurar lokaci bari mu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a lambar tarjuma ta 109 kenan da 90 da afwan da 28 ko hadathana Ibrahim ibn al-Munzir wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi